muna cikin littafin muna shatubiya wanda muna babul babul maddi wal qasr a wannan rana ta laraba wanda yau goma sha tara ga watan goma sha ɗaya hijirar manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma ya dace da talatin ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na na sha talatin wai wai wai har mun yi darasi talatin to shi ne darasi mana talatin a cikin wannan littafi na sha ɗibiya mana cikin babul majawar ƙasar rana ita yau da ta sati wancan da ya gabata mun yi baiti biyar to za mu tashi baiti na shida idan kuka kalla baiti na kafin wannan ko kafin sai ya ce wa ma ba'a da hamzin sabitin au mugayyarin fa qasrun wa qad yurwa liwarshin mutawwala wannan kuka muna maganan lokacin da harful mad ya zamo yaushe ba da hamzi kaga eh a a to shikenan to makaranta ta dauki na waya a yi haƙuri kuma ta gashi kunje yawwa kun gani kamar yadda muka ce amanu kun ga anan alhamza ai ta riga harfin mat muka ce wa ma ba da hamzin sabitin au mugayyara duk harafin ja da ya zama bayan alhamza ta fata ja kamar amin au mugayyirin ko da aka yi tagayyirin ta kamar a ce a lihatuna haƙula iya lihatan haka wacce ta zama mugayyara bi tasiri wannan bil ibdal mun gane ko a yunadi ne limani ita ma wannan kaga mugayyara ce bil ibdal mun gane ko to duk lokacin da alhamza ta zamo da irin wannan kun ga sai ke cewa fa qasrun ko qasru ake yi mata a ce amanu imana utul kitaba sai ce wa qad yurwa li warshin mutawwala amma kuma an rawaito ja harka shida a wajen imam warshi a ce amanu imana sai a jarka gida sai ce wa wasatahu qaumun wasu kuma sai suka tsakaita shi ma'ana harka hudu kenan wannan sai nuna mana me zaman murshi fuska uku gare shi a wajen irin wannan kaga lilimani lilimani harka hudu lilimani yawwa duk inda wannan yake ko muhakkaka ko mugayyara duk abin da yake kenan yawwa sai kawo misali ya ce ka amana kaman amana amanar rasul amanar rasul harka hudu amanar rasul to kaga sai yake cewa ka amana haula iyali hatan haula iyali hatan kaga haula iya ya ko kuma ka da harka shida yawwa lilimani ata wa atal mala a biyu hudu shida sai da limani to wannan su ne abinda muka tsaya a rana ya tewo to sai ya ce siwa ya yi isra'ila amma banda ya ta isra'il yanzu idan muka duba isra'il in muka duba isra'il yanzu na me aka samu an samu harful mad ba'adal hamsi kaga isra'il ya yi kama da iman ya yi kama da iman to ba za a ce isra'ila kuma a wuce ba sai dai in tazo adul sukun misali ya bani isra'ilar kuru فذاك في إسرائيل اذكر بقى وأن توقع شيتا ضد سوى حرف المد يذو بعد الهمزة sai ce siwa ya isra'ila to amma banda ya ta isra'ila ita wannan mustasana ce duk in take a cikin alkur'ani imamu warshi bai karawa akan harka biyu kamar sauran malamai sai ke cewa au ba'a da sakinin sahihin ko kuma ya zamo bayan sakini sahihi yake cewa ka ƙur'anin ko wa mas'ula nis'ala kaga mas'ula ko kuma alƙur'an bari mu rubuta shi yadda yake a abin nan alƙur'an kaga me mun samu harfin mad to amma wannan ra'un ɗin mene saki ne sahihi alƙur'an mas'ula wannan saki ne sahihi kaga nan daga alhamza sai harfin mad shine alif nan ma daga alhamza sai wawon harfin mad ne to nan misali ba za ka zo ka ce إن هذا القرآن يهدي بذاك جابا أنت وقت شيء دم هذا مبارد ساكن سيهم كمان آه مسؤولة مسؤولة بذاك جاب متم بذاك شيء مسؤولة متم بذاك شيء هكذا wannan idan muka duba shi isra'il misali ne na wasu kalmomi shi kuma ba'ar sakin sai ita kuma ka'ida ce ka'ida ce zai baka a duk ƙur'ani ba wai kawai ya keɓanto in su misali ba duk lokacin da ya zamo an ɗauri harafi sahihi daga shi sai alhamza sai harfin mad to abin nan ne yanzu kamar maz'uman maz'uman ba za ka ce maz'uma ba ba za ka yi wannan jan ba mun gane ko? ta sai yake cewa is'ala to wannan da ya ce is'ala abu shama da ya zo nan sai ya nuna cewa kamar abu ne da ya caza kan malamai wani dalili ne ya sa wannan aka toge su ba za a ja ba na farko kafin in zo wannan maganar nan da ya ce ba da sakinin sahihin don ya cire maka cewa idan an samu sakini wanda ba sahihi ba za a ja ina misali mawudatu wa idan mawudatu yanzu wawan sakini sahihi ne? a'a sakini ne a maharbar illa idan kana karatu da riwayat warsh kuma kana yin tawassut na badal kana yin amanu to nan ma in ka zo za ka ce wa idan mau'udatu su'ilat saboda wannan wawan ba ba su yi ba ne ba misali kaman ka haiati ko da ke damanta wannan hukuntinsa daban afuwa tun da shi ba harfin mada yabi ba wannan baya cikin su yanzu misali kamar mu ce ja'u yanzu wannan alif sakini ne ko mutahariki sakini ne nan kaga za ka ce ja'u innan lalina ja'u bilifki saboda wannan alif ba sahihi ba ne ba mun gane ko? to ku kawo mana wani misali sau'a sau'a ta hima kaga shi ma sau'a ta hima kwarai da gaske sau'a ta hima misali sau'a ta hima kaga sau a an ɗauri harafi sai dai kuma harfin illa ne a tehima saboda haka sau za ka wannan nasa shi ma za ka ja shi duk da cewa shi sau'ati sun yi sun tokace cewa hudu ne bai wuce shida bai wuce shida sau'ata nan wace ka hayi a ce tsairi yanzu tamshuna cikin ƙudan na za ka samu tamshuna cikin ƙur'ani tamshuna mara hassanu tamshuna ka gyara zama mara ba da su tamshuna cikin ƙur'ani arma mana adamu tamshuna eh tamshuna shi ke nan mara sosai ya kawo ya ji allakum nuran tamshu da biyu ala kulli hali to wannan kalmar wannan ta maguda eh na ga can karshen baitin yana wa an kulle ne a maguda ta su ban wuri na wa fi wawi sawatin eh khilafin a'a to a'a kusko wahami ne ya gaskiya wahami ne ne kwarai da gaske eh mahuda musakhana shi gaskiya ne da mu da maulida kwarai da gaske manta ne ne wallahi eh jazakallahu khairan sosai sosai to yanzu dai mun fahimci wannan ko to abin da yasa yace is'ala shi Abu Shamil ya zo ce to akwai matsala a wajen tantance wani dalili ne yasa aka togace wannan sakinin sahi yasa aka togace shi wasu suka ce wai alhamzar saboda alhamza ce wadda yake la surata laha alhamza ce wadda ba ta da wato me za ka iya cewa gora yawwa alhamza ce yanzu misali mas'ula haƙori biyu ce malam faris ka san haƙori biyu ne mutum It- a wato kun san rubutun allo akwai alhamzar da sai ka yi mata me za ka iya cewa dungu sannan ka tsaga ta yanzu masu tanwini muna da guda uku muna da sayi'an da khasi'an da mawti'an su kenan duk wata mai faduwa sai dai mai haƙori biyu a ƙur'ani haka ne to to yanzu a man amila sayi'atan wace iri ce wannan mai sura ce ko ba mai sura ba mai sura ce don tana da dungu sai ka yi mata dungu sannan ka tsaga ta sabanin mas'ula kaga ita kawai sai dai kai mata haƙoran duka wuce to wasu su- to kenan wadda take dungu ita ce laha sura wadda ba ta dungu ita ce la sura ta laha to wasu suka ce wai su suna gani wannan shine illa
kamar za a ce a yi dubu a tsaga ya gina
ai dungu a tsaga yawa yanzu misali aka sayi a tan yawa kaga an yi dungu sai a tsaga kaga an tsaga ɗin ko haƙoran nan guda uku sai ne an tsaga ta ba ka zaɗo tashi ba? kai lai akwai aiki Ah, malam zuli dai ne ka san lamara? lamara fa ya take? La- lamun da ra'u alif lamara ala kulli hali to to a takaice wannan baiti ya nuna mana an togace mana waɗannan kalmomi su ba za a ja su ba to shi yasa shi dai abu shama da ya zo ce gaskiya ba shi da wani abin da zai ce ga dalili yawwa eh da kawai dai abin nan a ta ma a ai ka san akwai rage cewa talammusul ilm wato a a gano wani dalili ne yasa ai kaza eh wato akwai wasu kasakasai na ya kamata a ce na nemo su ina jin ma'aikata wato wata umara da muka taba zuwa zuwa kalimar harbai ne to akwai wasu kwararrun daktoci masana rasa suka yi mana lacca wallahi malam lacca kayima hatta duk irin bambance-bambance na ƙur'ani da kan mai da can mai suka kawo ga dalili da aka haɗe can ga dalili da aka raba wancan yanzu kana da fima haɗaɗɗe da fima rababbe to me yasa aka haɗe wancan me yasa aka rabe wannan aina ma kana da haɗe da rabe me yasa aka haɗe wancan me yasa aka rabe wannan wallahi ya kawo irin haka da sauransu mutane akwai ta da keke eh ban ji ba shi ne kan da tamme wai makatubu da abin da ta makatubu da masu kan da tamme za ka ce kan da tamme wannan zar kasan tamme kan me ba kai kasan kan me amma kan me musul kan me shi ne makutu can me shi ne musul ta to sai ci gaba sai ke cewa wa ma ba da hamzar wasu li'iti da kuma abin da yake bayan alhamza ta sadarwa sai kawo misali na iti iti sumatu saffa allabina la yarjuna liqa'ana ti bi qur'ani kaga iti bi qur'ani iti asalinsa iti فليؤدي الذي تمنى فليؤدي فليؤدي الذي تمنى كذا اؤتمنى تو اتفاقي قارئ عند ذاك سي فليؤدي الذي كذا duk ina da kake dole ka ce utumina ba za ka motsa wannan alhamza ta biyu ba amla shirkun fi samawat duk ittifaki za ka ce itu ne to haka idan ka kalla kaman ga harful mad da ya zo bayan alhamza to wannan musafina ne domin asuluhu ba harful mad ba ne ba don idan za ka wuce in kana karatu da riwayan warsh ko kira'an abin da riwayar susi ko abin da kaga za ka ce fi samawa tituni fi samawati tuni saura kuma za ka ce fi samawati tuni misali to irin wannan duk inda ka tsaya irin su tun da dai ga suna kamar da muka faɗa fari adin da zai tumina amina manya kulu zalli manya kulu zalli ita za ka sa manya kuwul kaga za ka ce i zalli ba za ka ce i zalli ba mana sanu ka san kan tugu sai ce to rubuto ya ƙulu zalle kai kana yin nan arawo kake nema eh to kaga sai a bayar da mutum to to duk inda suke an toge su ma'ana imamuwar shi duk inda irin wannan aka zama hamzatul wasu ne daga ita kuma sai hamza sai a harful mad mubdal min hamza ko dai ka ce ya um mubdala min hamza kamar iti kaga iti wannan ya umu mubdala ce min hamza ko kuma wawun mubdal min abin nan ladhi tumina utumina kaga ka zaka tsaya zaka tashi kai utumina mun gane ko ma'ana warshi ba zai ƙara akan harka biyu ba eh sai ya ce wa ba'duhum yu'akhidhu a wajen wasu daga cikin malamai sun saka yi akhir to amma masu shakka sun ce wannan da ya ce wa ba a bai kamata ya kawo ba a ba domin yi akhiru duk na ƙur'anin musafana ne la tu'akhidna kaga in ka duba an samu me an samu abin nan alhamza daga ittihabul mad ba za a ce rabbana la tu'akhidna ba kawai sai dai la tu'akhidna la yu'akhidhukum Allah ba za a ce la yu'akhidhukum Allah wannan an toge shi a ta kuma warshi gaba ɗaya wannan ba a ja mun gane ko to sai ke cewa ala na mustafhima wannan taladin fi'ili ne kamar takadirin wa ba'duhum tala yu'akhidhu ala na mustafhima wasu sun karanta da yu'akhidhu da kuma ala na wadda aka tabo da sigar tambaya wace ce ta shigo da sigar tambaya guda biyu ta cikin suratu yunus alana to ba aɗin ba laɗin shi ake magana domin lana ai naƙalu aka yi domin al'ana ne al'ana kaman in ka ce al'ana kaman mana mana ai naƙalu harkatar hamza idan sake da kamar to abinda ya ce mustafhiman nan ka dama ko ka ce mustafhiman kenan halata kaunika mustafhiman in ka ce mustafhaman allati yustafhamu fiha sai zama hal na ita wannan abin da ne to kendan ya cire maka wadda ba tambaya kai ba kamar wace qalu al'ana ji'ta bil haqq ko kuma al'ana hashasal haqq wannan ba sa bani a wajen murcu in karanta wasu zaka ce qalu lana ko kuma قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق ma'ana gwargwadon dai da kake in tawasul kake za ka yi tawasul in mad kake za ka yi mad to amma wannan wacce ta tambaya din ita ce daga cikin musafanayat mun gane ko mala amsa ana tare da mu kenan a duk da cewa ya kawo ya ce wa ba'adu to ita yu'akhidhu ba ta ciki amma ita alana din wannan auju ne akwai kauli na rashin ja amma akwai kauli na ja wanda wannan shine kamar mafi yawan aula da suka tafi a kansa shi yasa za ka ga alana a menene a fumma idza maqa amantu bi alana daga amintu bi ba ala da kusan fuska arba'in gare ka eh akwai lokacin da jin na zauna don na talilin su lokacin mana sas abubuwa ne duk ba yake wai ka da wadda su amma zai na tabbata fuska arba'in ce malam ce ba za shi fi yawan warshen nan sai mata kawai shi ko da fuska ya kace guli guli ina shi to sai ya ce wa adalil ula wa bulgal buna tahirun bi kasr jami'il babi kala wa kawwala sai ce wa adalin ula da kuma adal lula adal lula wannahu ahlaka adal lula ta shi ke da abarta ta mu tsaya da shi ke da a duba a gani an gane wanda muka yi kowa a gani ba ka san ita wani shi wato shi ya sanya da yawa da suke gudu suna da tsarbobi wancan wancan a kamun hamazat a kamun ra'at a kamun lamat a kamun imanat a kamun gane duk gasa nan
kwamaran akan wala din na biyu ne koya masu zuwa da eh din na biyu ne koya masu gaba ɗaya